أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنتم لعلكم ترحمون وقل كما قاله غريب ولأصحابه لأبوكان فكتي هذا القرآن وأن القرآن alhaku gaskiya ne kuma tabbatacce na rabu kuma daga ubangijin ku duk wanda ya zo ya yi imani duk wanda ya zo yin imani ya imani wanda kuma yake son kafircewa ya kafirce ta hadisin narko ne na rubu gare su mu dai mun tanadi wuta mun tanadi wuta da zalimi daga azalimai su ne kafirai wato ɗakunan wato wutar wato ya kewaye bihim da su ya kai ma a haɗa da abin da ya kewaye da ita Wujo idan suka nemi ceto, guda sun sai a cece su bima'in da ruwa kalmuhuli, sai ka ikirin zai kamar da gwada wato mai, wanda ya sure zuwa yake wato soye hujja min harrihi saboda zafinsa idza qaruba idan wato ya kusa ta ilaha zuwa ga fuskar kafin ma a tashi idan ruwan wato idan wannan ruwan ya kusa da fuska ba sai kone fuska wato wato wato sai kone sai zama fuska ta kone ta yi baki kiran abin sha ya mugunta huwa shi gudun cikin gida wato wasa ya mura da shi mai wuta sanudun mankulun an alfaili aika buha wata fagar wato a gurin ki shirida wato kabuwa yayi muni wa huwa muqabil wannan shine muqabala ne da kauli ga fadan Allah ta'ala al'ati wanda zai zo nan gaba fil jannati a cikin aljanna da yake wa hasuna bil mutafaqa gurin ki shirida ya kyautata wa illa idan ba ku haɗa da ba dan haka ba kuwa to fa ayi irtifaqi wato shirida ce za a yi jin daɗi jin a cikin wuta alal mu'min ya wajen akan mu'min Sannan, wani kan ta an zunubi game da zunubai da sabo da kuma zartewa a kansu. Oye, wato riske riske kansa da riske ba da neman gafara Allah wanda ta mace da nadama da kuma shagala duk tauhidi da kaɗai da Allah da kuma zikirai in ba idan ba haka ba to tafiya fa tana da nisa kuma zafin wuta wato yana da tsanani wato wato ruwanta wato da zafi ne kuma tilkamaki ne wato matsaurinta wato abin da wato marinta hadisin karfe ne ya ba a cikin hadisi sannu mafi wato mafi wato mafi wato kusan ko kuma mafi kaskancin ɗan wato wuta azaba dangane da azaba da za a mutu na al'adu za a yi musu takalmi bila a nan da takalmi biyu na wuta na wato ya gani zuma gugu kwakwalwarsa tana ta farfasa saboda wato zafin takalmin nata an rawaito daga malik dan dinar cewa malik bin dinar ya ce wato na mutu wurin wani wato wawa wato bisa na ma ya fice da wani karamin yaro yana wasa da ƙasa wani lokacin sai ya dariya wani kuma lokacin sai ya gaya kuka ke ne nufin in gaya da biyu sallama ƙirji sai zuciya ta ta hana sai na tafi da yake zuciya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai yana yin sallama ga kanana da manya shi ne sallama ne ba yaran sallama da kada da yake wa alaika salamu wa rahmatullahi eh ya maliku ya maliku فقلت لي نجي انا عرفتني sai ina ka sani to wai maliku bin biya sai sai ina ka sani kada sai yaron ya ce fi alamin malakuti ai ruhi na da ruhin da sun saba sun mana cikin alamin malakuti sai ubangiji wanda yake rayayyen da baya mutuwa ya sanar da ni hukunci ne na ce me ne bambanci tsakanin nafsu da akalu wato zuciya da hankali tsara da yake wato zuciyarka da kala ta hana kaka yi min sallama wato shi kuma da kuma hankalinka wanda ya fi kuɗai ta ka kai min sallama hukun zuciya na ce su mai ta kake wasa da wato turbaya ta da ta yi saboda mu dai duk an haɗu ce mu daga turbaya da ya yi kuma cikin ta yawon koma فقلت جلسي da yasa kake kuka da yasa kake kuka kake dariya kake kuka ala ala ko ce la ta tsabta azaba da idan na tuna azaba ubangiji na ce mu kuka idan kuma na tuna wato rahama su sai da dariya kwanci ne na ce ya kai wannan yaro wani laifi kai da har za ka tsaya kana kuka kai ga kaɗan yaro ƙarami annaka lasta bi mukallafin kai ba ka zama mu kallafi ba ka zama malakagge ba ana ala sai yace na ta kula hada kaka faɗi wannan ya kira aiki domin ni na ga mahaifiyata ba ta wato kunna wuta da manya-manyan ita sai ta fara sa kanana su ne makamashin to kai ba ya kamata ka yi izina da wannan eh da ku kare yana muku kan zama mata musu wuta abu a sa manya a sa kanana ya saboda eh eh mun ya zo da rasu a cikin ai kuma wani an gama wanda kuma masu yin jarin na sun yi wata gadana raba a tsarin sabari wani matsayi za a ga masallaci ana kafa wai akwai zikirin safi akwai zikirin yamma su ne kuma da suke cewa ba a dariƙa su ne dariƙa zikirin safi da yamma ba shi ne kuma an zai ga masallaci za a ga an an rataya wai azkaru sabahi wal masa kuma da adadi zikirin da ai adadi amma kuma da adadi da safa ai kaza adadi da akwai ma littafi da suke yi eh suke suna wai azkaru sabahi wal masa dan wani karamin littafi za a an rubuta wurden da za ka yi adadin abin da za ka yi da safe kai kaza guda kaza kaza guda kaza ta fito da ga إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أملا عند وإن بك إيمان بك أيك تعيش أنا جري. مو دي وأتباع ما توزن في الله دم وأنت تعيش. الجملة جملة لم خبر إلى الأمان والأمان إلى إلا الذين آمنوا وفيها إقامة الظاهر مقام المجمل أشكل ده وأتوقف إيه لله من يقول من معنى معنى دي أجرهم إنا لا نصيب أجرهم إنا من أولئك لهم جزاء عدن تجري من تحتهم الأنهار يعلمون فيها من كان من ذهب أولئك وانجانان لهم جنات عدن الجنة زما تاتبت غريسي wanda wato ta jinin ta ta yana naru ƙorami ke gudana a ƙarƙashin ta yi hallauna ana yi musu azubiya a cikin sannin a samu daga gamun daye kila aka ce mutunan za a dace wa kila aka ce lukar ciji wato sukar ciji ce wa zai zama asurufin ishi a samu da ilayen jami'in asurufin asurufin wato munduwa kenan eh wato ta'amura su jan usuwa jan ne ne usuwa min da hajji ana wato yi musu ado da wato mun da yayin na zinare wayar ba suna siyama suna sa tubobi kutura kwarra min zunzuzun na bawan ballon aljanna ai ma ranka shi ne abin da ya ci riri min zinare min da alhariri wa isa bayin da isa mura shi ko shi ne maganin da abin da ya kauri min daga alhariri wa fi ayatul rahman cikin wata aya cikin suratul rahman Allah yana cewa faɗa inu ha ne nasta barasa muka gina. Sun suna masu kishiri lafiya a cikin aljanna alal arayi su suka gadaje. Jam'u arikatu arayi su ɗin nan wato zai yi wani arikatu. Wani ya sani ita ce wato gado fil hajjalata cikin wato alkilla. وهي السرير شنو جدو وتسرع درجة شنو الجلة وهي بيت إلى الجلة شنو أكل يزين بأجل مثل أبو بالثياب وتدعيني والسفوري وتدلابلي الأروس نواتو وتناواتو نواتو نواتو أمريا نعم الثواب ما دلنت كمكو أي أجزاء كمكو الجنة إلى الجنة ويكي هنا يا وفيا كوتتا ka taba musu ai ka sanya musu wato misali ka sanya wa kafirai ma'anin misalin ne ka sanya musu wato misali rajulai wato mutum biyu bazlin bazali ne wa huwa ma ba da musu sirrin masjidin masallin
جعلنا لأحدهما جنتين على يوم وأصبناهما بنخل وجعلنا بينهما
to muka sanya wa ɗayansu wato wa'annan mutane biyu ɗayansu sai muka ba shi wato shi ne kamili muka ba shi zanna ɗaya ne ai bustanai gona guda biyu muna rajin ta inabi wa hafafuna kuma muka kewaye su da halin kuma wato wato da dabino da dalilai eh wajen Allah bai rahuma sai muka sanya kuma zar'an shuka bai rahuma tsakaninsu yukutatu da ake wato ci bihi da shi to cutar zanna ta ne وكان جنتين آتت أكلها ولم تظلم منهم شيئا sai a wa'annan gonaki guda biyu ai wato turta wato mubras shi ne sulla ala tasmiya shi eh mubda dan wata nan ko wannan gonakai guda biyu a ta tukula ta ba da wato abincinta ai su mura ha ƴaƴan itatuwan ta walam taslimu sham bata tauye wani abu wato daga cikin sa ba وفجرنا خلالهما نهرا ra mubajjar na ai shakkakra mun cecceto da laharar warni hilalahu ma a tsakanin su ya jini da guda da wato ruwa yake gudu bai nahu ma tsakanin zuwa وكان يغيث الغروب فآت بصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له واتو سمون واتو كان له مع الجنة سمون واتو سمون الآن واتو إتاتو أسن تبتا جريشي تعالى وإن الله ورشي بلاني بفتح ساء سمرو والميني كان سمرو جنة وتسميه ما سمور جنة جمع جنة وبذم الأول وسكون الثاني سمر جنة وهو جمع ثمرة شنو جمع ثمرة فشجرة وشجر وعجبة وعجب وبدرة وبدر kenan fa qala li sahibi sai ce wa abokin sa wanda yake shine mu'minin nan fa huwa yuharu shi yana alfarce ce ne ya dace yake ni ne na tika wato yawan malam na fi yawan malam ne da daga daga na tika yawan zuciya wa azu na tika wato yawan wato bayan da faran wasa a shiratan dangi ودخل جنته وهو ظالم لنفسه sai su ga jannata hore shiga gonarsa da sayi bihi da abokin nan nasa shi duki yana kewayawa bihi da shi biya a cikin wurin wani rihu yana nuna masa asara ha gurabunta walam ya kul jannatai da ce jannatai ba ya rata ta dan wato nufin dan raudatu wato ga rauda dausayin wakila wani tsoron aka ce bai faɗa bane iktifa'a don isuwa da ruwani da daya wato sai zama yana kewayawa da shi ho zalimi shi kuma yana mai zalunta da nafsi ga kansa da kubur da kafirci قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة kwarai ba sai ce ba na zaton an tafi da hadiyi a mana wannan wato gona ta zama da tarar ta kare ba na wato babu zaton a duk tarar su a ce babu ita kuma ba na zaton sa'a alkiyama da kuke faɗa ƙaya masu mai tsayawa ce ba za a yi alkiyama ba ويقول جئت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا araba yake kuma in ma har za ta tsaya ita za a alkiyama in an mai da ne zuwa ga ubangiji na da lahira ta gidan lahira a za ta duka bisa ne a wata wallahi zan samu mafi alkhairi da na daga wannan gona samun kalamar aimar jihar a makoma ta قال له صاحبه وهو يحاوره أسهرت الذي خلقك من تراب ثم من نقبة ثم سويت rajula to shi ke nan ƙara lahu sahibu wato wato sai shi wato wato sai abin abokin nasa wato shi abokin nasa mumini kenan sai ce da shi wa huwa ya hawo shi yana amsa masa ga abin da ya faɗa yace aka farta shi yanzu ka kafa jibil ka kafa jibil da zai halaka da wanda ya halice da mun turabi daga baya لأن آدم saboda آدم النبي آدم خلق آدم حدثت منه daga baya ثم من الفجر sannan daga wato zuban mani kuma sawaka sannan kuma ai adalaka wato ya daidaita halittar ka wata yaraka ya mai da kai rajulan mutum wato cikakke لكن هو الله الذي ولا أشرك يربي wata lakin na su ne cewa ne mu ai asulu lakin ana ne lakin sai ne cewa ana ne eh ni ila ta na kasul hamzati an cire wato alharka hanza ila nuni zuwa ga nuni an wani batar hamzati ko kuma an shafe alhamdar ثم قدمت النون sai aka idgham an-nun jinsi ya cikin majalisa huwa shi dinna huwa huwa dinna damir shani damir ne ya shani tafsiruhu tafsiru da al-jumlat ba'dahu shi ne jumla bayan sa walbana ma'ana dai ana kullu ni dai ina cewa Allahu ubangiji rabbi shi ne ubangiji na wala usrifu bi rabbi ahadan ba zan tara wani abun bauta ba zan tara wani ɗaya bi rabbi da ubangiji na ba ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله billah wala la ai halla me ya hana yayin da ka shiga wannan gonar za ka kulta ka faɗa inda ijabika yayin wato kayan ka yayin wato ta baka mamaki ta kayantar da kai yayin wato kayan ka jiha da ita ka ce ha ba ma sha Allah wannan shine abin da Allah ya so la quwwata babu karfi illa billahi sai da Allah kila hadisi ya zo a cikin hadisi man wadiya khairan wanda aka ba shi wani alkhairi min ahalin daga iyali aw malin ko dukiya sai ya kuli shi ne sai ya faɗa inda zalika yayin wannan wasu abin da aka bani yake ma sha Allah la quwwata illa billahi lam yara fihi makruha ba zai ga wani abin ki a cikin wasu abin da aka ba shi ba in ta rani فمن أنا أقل منك مالا وولدا wadada in ta rani ai da ne rufatin bainar hulai in ta rani wato in dai ni ne ta rani kana gani na ni ne akalla malam ni dai wato ni ne mafi karancin wato dukiya ninka daga gare ka ko waladan da ya
فأصير بي أو أوتي في حالا من جنتك فيرسل عليها قضبانا من السماء فتصبح سعيدا كذلك ya ko shi kenan ya kusa ta ubangiji na ya bani mafi alheri daga wannan gonar taka wani suna Allah ya husbana kuma wato ya aiko wato husbana wato ya aiko wato husbana wato shi ne tsawa alaiha a kanta ai jam'u husbana su ya aiko ya aika tsawaki mina sama'i daga sama fata su biya sai ta zama wata idan wato bigire ne da laƙan wato faƙo mai sanyi ai ardar ta zama kasa musa a wata jiga mai sarki la su zuci la ya mutu alaiha wato la la ya mutu alaiha kadamu wato kafa ma ba ta tabbata a kanta أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
ai ai haka ne nasu ko haka ne nasu ya tafi ko ba ba kuna duba nasu haka ne ko Ah, ta wani jiki ruwa zaman ne a to ai da wannan ke na'am nan can baya da yake fa a tsara bi ya nassin yake ya nassin yake ba wai damun nassin yi ehe ehe ko ne Mhm. to haka yake ya ya yake ya kai to kuma
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا rafa ko kuma ruwan da waye gari ya zama kauran kafaffe ɗaya jam'u wato jima na ga'iran wato kafaffe an ruwa alayu su juna wato juna wato juna yin sabiyu ga ko su sabiyu la'alla gauran mai domin wato wato wato la'alla wato gauran mai wato wato kafewar ruwa la ya tasabbabu an sawai baya sanar sababta wato samun wato tsawa waje falan tasabi alahu talaba ba za ka samu ikon wato nemo wato ruwan ba za ka samu wato hilatan dabara ba su dirku da za ka fi ruwan jiha da ita وأصيب بثمره فأتبع يكرر كفيه على ما أنفق فيها وهي آوية على a رؤوسها cewa in gari wato shi ke nan wato wani hujja bisa bari ko kuma bisa wuri sai aka kewaye da 'ya'yan itatuwan nasa sai a wajen da su tafi kashi ai ba ma a jannati tare da gonar ta su bil halaki da halaka fa halaka sai ya halaka eh fa azma wato rukan libu kafai cewa ya gani yana jujjuya tafukansa yana juya wato wato kafai tafukansa na daman dan nadama wata hasuran da takaici yana da dama da kai shi alama an baka bisa abin da ya ciyar biya a cikin wato raya wannan gona fi imaratu jannati ya cikin wato raya wannan wato gonar tasa wa hiya kawai da sai ga ita kuma kawai da rai ta kici sun dawo masa rayayya ala urushi ha bisa wato shika jigajiganta ai da ya'in mu ha wato jigajiganta lil karami wato na inabi da an saka da shi ta waɗi kuma sakalar karamu sai kuma inabin shi ma ya waɗi ne ko ko ya tsoro ورسول يا ليت من يا hada waya kun sai ke ya tsoro lukan bi lukan ni ina ma ni zai ban tara wani ɗaya darasi da ubangiji na ba ولم تكن له سعة ينصرونه من دون الله na wani ta kun lahu ji asin ba wata da ba wata jama'a da ta kasance wato lahu gare shi wato yan tsoro lahu da za su taimake shi min dun lahi koma bayan Allah inda halaki ha yayin halakarta wa ma kana mun tasira ما كان من فجر jira shi ba bai zo ne taimakon ma kansa bane inda halaka wajen halakarta ba zai iya taimako wanda zan su yi da kansa هنالك الولاء
kuna ita ta ai ranar alkiyama alwalayatu ai wato annusratu taimako wato wadda ta kira almulku wato annusratu ko hunalika alwalayatu annusratu kenan don an kace walayatu kenan nusratu wadda ta kira kuma almulku kenan alwilayatu kenan eh wato wato taimako kuma ko kuma da mulki a wannan rana rana alkiyama lillahi na Allah ne alhaki wanda yake tabbatacce eh wato wilaya wato wilaya bil kasri al mulk mulki na Allah ne ko kuma al walaya su taimako a wannan rana ya tabbata ga Allah wanda yake wato tabbatacce huwa gairu وغير ثواب الله يقيم kuma huwa khairu shine mafi alkhairin sawaban sakamako min sawabi gairihi daga sakamakon wani sa law kana yusibu da wani da haka ma ya kasance zai iya zai iya wato sakamakon a wajen wa khairu shine mafi alkhairin wato hukuma wato karshe ai da zan da wasu kula ya aiki mutum mafi alkhairin karshe domin yi daga mu'minai wani su ma na tabbata da aka mutu ya kuma Allah tamyizi tamyizi ne واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إذا انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ya wata raba wata rufin mun masarar ayatul ne wato ka sanya misali ka taba misali lau ailifa musu ga mutanenka ka taba musu misalin wato rayuwar duniya eh kamar ita rayuwar duniya kamar in kamar ruwa ne a zallahu da muka saukar da shi daga sama wato tsirran ƙasa sai suka shuɗanyi da shi wato sai suka shuɗanyi da shi saboda saukar wato ruwa wato da suka cutanyi da shi ko kuma a wurin sadadar ma ko kuma ko kuma ruwan ne ya cutanyi bin da ba ta da tsirar eh fara wuyan shi kenan sai ya yi koshuwa a su da ya yi kyau fa asbaha hasiman sai wato wannan wato wannan tsiro sai wa yake yi hasiman wato ai ya dukan busashe muka fadi kasan wato mai rarrabuwa mai watsuwa azza'u wato wato yanki yankin sa ya bushe ya kakkari kuma da ya ma wato wani ma iska tana fibar zuruhun yahu iska kuma wato tasiru tana ɗaiɗa jami'a sufa uku tana rarraba shi eh fata za mu yi zai tafi da shi almana ma'ana dai shabba a duniya wani ya kamanta duniya dina batin dina batin a sanin da tsiro wani kyakkyawa to fa ya dina shi kenan sai ya bushe kuma ba ta kasar ya kakkarye ta fara kallo da yawo sai iska kuma ta watsa da shi ta watsa shi ba fi kira ta wata wata kira'a ba wato tazaruhu rihu wato wato da ibrahim bariyahu ba
وقال الله على كل شيء مقتدر jira Allah ya tabbata mai iko ne a bisa kowane abu ai kadira mai iko ne القادر والبديل زينة الحياة الدنيا kaga kuɗi wato dukiya da ƴaƴa ado ne na rayuwar duniya yake jammal rukiyo wato yake jammal ana yin ado biyu ma da dukiya a cikin duniya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير kuma na walbaƙiya su salihatu wanda zuwa to na gari ai iya subhanallahi baƙiya su salihatu nan su ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar za da faɗo jajin su kuma jajin malamai ya tsara wala haula wala quwwata illa billah to kaga wannan baƙiya su salihatu wato khairu su suka fa alkhairi a wajen ubangijin ka sawabin nan ne da sakamako wa khairu wato su suka kuma al- suka fa alherin amalan abun buri ai ma ya amal hul insan abinda wato mutum yake burin sa wai yanzu yake wato kaunar sakamakon sa inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala ويوم يخرجون الجبال وترى الأرض خاشعة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا ta'ala wanda ka tana yau ba nisa yiwu ko su sayyiru su sayyiru jibala ko su sayyiru jibala ai wato ake tafiyar da ko su sayyiru jibala ake tafiyar da wato duwatsu ai yuzhabu ake tafiya da yadda da an wanda zahar da bayan fuskar kasa fata shi sai su zama haba'an kura mubbasan abin da yake dawa وفي قراءة بالنون مسير كذا وكسر الياء مسير ونسب الجبال مسير الجبال كذا وترى الأذى كيف الأذى وتبال ذات الأذى مبين يا ليس عليها شيء باب كوما يكاد من جبل لك ولا غيره ولا نولا وأشرناه كما تمتعوا تمتعوا الدنيا وتمتعوا المؤمنين والكافرين والكافرين تمتعوا قوة falam mu gajir minu ma'adin ba za ma su rubar ɗaya daga cikin zuwa ce ba mu taro shi ya zo wannan filin ba kowa sai ya zo daren da aka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam a shafi na ya ku daren da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama me
لكي إبراهيم عليه السلام ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salamu قال له sai ce da shi السلام على أمتك wasu koma ka gaya min da al'ummarka وقل له ka ce mutu إن أرض الجنة wanda ya ƙasar aljanna طيبة wato mai daɗi ce وماؤها ‘ya'yanta طيبة masu daɗi ne فليكفروا من الخيرات to su yawa su yawaita da ke قال الرسول صلى الله shi عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi أول جراس me ya da shan قال sai annabi Ibrahim yace da shi
سبحان الله subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar
نعم كلما قال العبد هذه الكلمة dukkan da wato bawa ya faɗi wannan kalma مثل له أشجار za a dasa masa itatuwa bin aljanna ta gidan aljanna حتى تنبت ثمارا hatta hace da ta sai hace ta tsirar da 'ya'ya لم تر عين مثلها wato ido ba su taɓa ganin wato irin su ba ولا سمعت أذن مثلها wato sun nema bai taɓa jin labarin irin su ba tsatsi da ɗaya ولا أثر على قلب بشر قط.
wato ba su taɓa ma ɗansuwa a wato zuciyar wani ɗan adam ba سبحان الله ta ga dai subhanan lahi كلمة kalma ce أول من قالها farkon wanda ya faɗe ta الملائكة su ne mala'iku حملة العرش wanda suke ɗauke da al'arshin Allah الذين أجرى an ce wa man hawa da huwa ya tabbuna
والحمد لله alhamdulillahi أول من قالها farkon wanda ya ce alhamdulillahi آدم su ne annabi Adamu ولا إله إلا la الله ilaha illallah kuma أول من قالها farko wanda ya faɗe ta هم عليه shi ne السلام annabi nuhu alaihi salatu wa salam والله أكبر Allahu akbar kuma من قالها wanda farko wanda ya faɗe ta إبراهيم عليه shi ne annabi ibrahim alaihi alaihi salatu wa salam
ولا حول ولا قوة wala hawla إلا بالله wala quwwata kuma illa billahi أول من قالها farko wanda ya faɗe ta محمد صلى الله annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم الباقيات wannan su ne ake ce musu albaqiyatu salihatu خير من الدنيا su ne suka fi alheri daga duniya da فيها abin da yake cikin duniya وفيها الباقيات wani الصالحة kaunar aka ce albakiyatu salihatu din nan صلوات الخير ana nufin cewa salloli ne guda biyar waɗannan salloli da ake guda biyar والسيدة wani kaunar aka ce albakiyatu salihatu أرحام الإسلام su ne arkanin islam na hawa wato su ne rukunan musulunci nan guda biyar والقرآن alƙur'ani kaga ya yalanci wannan baki ɗaya alƙur'ani duk ya tare waɗannan خير عند ربك su ne mafi alheri a wani amman gidansa alhamdulillah to ruwa mara kwari amuwa
وأرجو على ربك صفا
to wa'urudu wato wa'urudu wato an bujirar da su a larabin da gusa ubangiji ka tabbas ai halin hali ne ai mustafi suna masu sahu sahu kullu ummatin kowace al'umma tabbun sahu wai ƙarin lahum za a ce da su
لأيديكمنا كما كما خلقناكم أول مرة wallahi hakika ne yau kun zo mana yau ranar kiyama ne yau kun zo mana kamar yadda muka halice ku a wani barazin farkon mana ai kun zo mana fura ne ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku muka haife ku ku fatan kun zo mana wato ku fatan wato matsaraita wato marasa takalma kai ku fatan matsaya marasa takalma kuratan kun zo mana wato wato marasa tuba wato kuna matsaraita wato gurin kuma kuna masu roƙa ba ku da kaciya wai ƙwaru za a faɗa limin filin baji da mai karin tashin alƙiyama هل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا bari zai ta amsa ko riya ko wanda kuke inkarin tashin alkiyama ko riya an mu fafa ba ke nuna ta ila ai annahu lamarin da sha'an lan na sha'an lakum da za mu sanya muku mawqidan malqawa ta bali ba su ga tashin alkiyama ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما to فيه ruwa alkitabu za a ajiye littafi ai kitabu kullum ne littafin kowane mutum eh za a ajiye masa an yi nuni ga damansa shi ya nuni a damansa nuni nuni daga mulmulai Allah mu ji Allah nuni wa fi shi maji kuma kowane mutum za a ajiye masa littafin sa hagun dinsa an da kafirai da kafirai fatanar mujrimina sai ga mujrimai su ne kafirai mushrikina ai sa'idina suna masu tsoro min ma biyu daga abin da yake cikin za ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب wa ya ƙulura su wato kafirai za su rika faɗa suna cewa inda mu'ayya da su ma biyu yayin ganin su abin da yake cikin littafin su wato muna sai ya ati daga munanan ayyuka suna cewa ya wai na tala ai ya halakan mu ko ho masdaro shi masdari ne na bi'in lahu da ba ya da bi'in min lafzi da lafzin sa ma ne hazar kitabi ne ke ga wannan littafi Mhm, la لا yubadir.
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسنها
ha da ke ga wannan littafi baya barin karamin abu wala kabiratan wala wani babban nuzumin na daga zunuban mu illa a hasa sai an da haya idan ya ta wa azmata haya tabbatar da ita ta ajabu sun yi mamaki nuna daga yau biyu zalika cikin wannan
ووجدوا ما أمنوا حاضرا hadira sun samu duk abin da suka aikata hadiran wato a halarce musbatan abin tabbatarwa sai kitabihim a cikin littafin zuwa ولا يظلم ربك ta'ala ubangiji ka bai zalunci a hana ɗaya ba la yu'aqi mu ba zai wa ɗaya hukuma ba da garu jirin ba tare da laifi ba wala ya kusu ko zawadi ni zawadi mu ne ko ba zai tawaye daga wato sakamakon da za a yi wa mumini ba وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ayoyin manzubin ne bi'into wato ba tuna inda muka faɗa ga mala'iku muka ce su yi sajada muka ce ku yi sajada ya ku mala'iku da adama ku yi sajada ga annaba ku yi sajada ga adamu su juna in hidaya su jira su sunkuyawa la wani a jamhatin ba ajiye goshi ba wato a kan ƙasa ta taho wato a ƙar- wato ta hiyyatan kai wato la wani a jamhatin ba ajiye goshi a kan ƙasa ba wannan allah kawai ake ba da yi wasu sajada ta tunkiyawa wato da ku sai yadda dangantuwa da hu da shi annabi adam فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ne fasa da mu sai malaiku suka yi sajada illa iblis sai dai iblis ne kadai bai ba kana min aljin ya yi yana daga cikin aljinni kila aka ce hullau min almalaiku sai ya yi daga malaiku kalitin sa mun ta zilo mun ta zilo wa kila huwa mun ta zilo wa iblis iblis din nan huwa abul jinn shine uban aljinni falahu zuriyatu yana da zuriya zikirar an ambace jama'a mu tare da shi ba da bayan wato wannan wal mala'ikatu mala'iku ko la zuriyata lahum ba su da zuriya to iblis ne kadai wato bai bai sajjara ba kuma wato ya zo yana daga cikin aljanu fa fa saka sai ta tikiti wato an amara rabbihi gaba wa ubangiji ma'ana sai ya fita ai haraji ya fita an da ati gaba wato da'ar ubangiji da bitarki sujud da barin wato sajjara أفتتهمونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو aka tatta ya zo da hu shi yanzu kwayan keji wanda ne ya taho da zuriyarsa eh ai yana su kwayan keji da da zuriyarsa alhidab wannan zance da adama ga adama ne wa zuriyarsa hu da zuriya a to annabi adam wal ha'u bi mawdi ainihi iblis ta iblis ce shi yanzu kwayan keji wanda ne ya taho da zuriyarsa kulke su auliya a wato masoya min dole wato ko ba baya su tiko da hu su rika bin su wahum lakum abin su kuma kiyane lakum gare ku ai ada'a su makiya ne wato a da'un su makiya ne wato ai halin hali ne
dukan da zalimi na wanda na mutane ya mugunta da zalimi daga azzalimai iblis iblis wato ya su da zuriyarsa fi da'ati cikin dozo mun da da'atin lahi wato mutayyan wato bin Allah ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم musulmin ma a jihattun ban halartar da su ba shi iblis da zuriyarsa ban halartar da su ba har kasa ma wasu lokacin da ake halittar samai wa ɗan da kasai wala halka hara halka an wala halka an bushe wala lokacin da ake halittar su ai lam uhudur ba a zahun halka ba ne ban halartar wato ban halartar da shashin su halittar shashi ba eh san da zan halitta samai da kasai ko kuma san da zan halitta su ban kira wasu sun gaya sun gaya za a yi halittar ba a'a ba wanda yake nan aka yi halitta وما كنت متخذ المسلمين halitta ni ne ban zama mai rukun almujirji na ya ce ya ƙi su ne shaɗanu wato masu ɓatarwa da zama wato mai rukun su ba a bi da ra'awa nan mataimaka bil halki a cikin halitta fa kai ba su ɗi wurin ya za ku biyayya ga yado
قال مجاهد malam mujahid ya ce من ذرية إبليس yana daga cikin zuriyar iblis لا كيس akwai laƙisu ولا هان da walhanu وصاحب السحارة shi ne ba abokin wato a tsaharar tsarki فلاك da sallah والحفاظ da kuma habbabu وذنبون gazan laburu وصاحب الأسواق shi ne shi ne ma'abucin wato asuwaki magogi
أسواق asuwaki wato ma'abucin kasu kasuwanni shi ke shiga kasuwanni نعم Mm.
سيد اللقوى shi ke nan yaje wato ya kawace wato wani a kasuwanni والحليف الكاذبة kuma da wato wato rantsuwar ƙarya ومدهش إليه kuma da yaban wato wato kayan sayarwa نعم وبشر
da kuma battaru وهو صاحب المصائب shi ne wato sa'i- masa'ili المصائب نعم shi kuma shi ne ma'abucin musibu يزين حدث الوجود na'am يزين حدث الوجود wato mai had- mai had- حدث الوجود كما تشاء
to yanzu irin gugan nan to shi ne ke kaya ke kawace wato kan wato wato su tafu ورقم الحدود da kuma wato marin wato alhudu wato wato wato kumbutoci har wato wato marin in an yi mutuwa ke ta dukan zansu ta marin zansu eh nan mu ba mu da irin wayannan eh amma a kasashen larabawa akwai za a kama a mutuwa ma akwai wayanda ake hayar su in an mutuwa eh su hayar su ake wato su rika wannan kukan eh sai ka suna rerawa idan wannan suka rera kuka suka yi sai kuma ita su kama ta rera a mutar akwai su musamman su hayar su ake eh kamar masu gula
والأعور zala wanda a wani وهو صاحب الزنا shi ne ma abucin zira وهو المسلم musulun ya rawaito بن عبد الله daga jabir dan abdullahi تعالى kala ya ce رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إن إبليس lalle iblis يضع عرشه على الماء yana yana dora gadansa akan ruwa ثم يبعث سراياه sannan sai ya aiki sai ya aika wato aikin ya aiki aikin yatsunsa فأدناهم منه منزلة wato wajen kusancin matsayi a wajensa أعظمهم فتنة wato wanda wanda bi ya fi girman fitina shi ne ya fi kusa da shi
يجيء أحدهم sai su zai zo فيقول ya ce فعلت كذا na aikata kaza فيقول sai ya ce ما صنعت شيئا ai baka aikata komai ba ثم يجيء أحدهم sai ɗaya zai zo فيقول sai ya ce ما تركته ban bar shi ba حتى فرقت بينه وبين امرأته har sai da na raba tsakaninsa da matarsa أنا ƙala ya ce ويجنيه منه sai ya kusatar da shi kusa da shi ويقول ya ce نعم أنت ma dalla kai
الحمد لله don ya yi shari ya raba miji da mata ma dalla kai ke kyawun aiki ya yi kyawun aiki to mu ƙara samu ne ويوم يقول لا توفي وكائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Ah, wa yau ma wato wannan zubi ne da uzzurka suna ranar da ya ƙulu ko kuma na ƙulu biliyayi wannan ne za mu ce na dusura kayi ku kirawo mun wato abakan ababen tarawa ta wa ya lafta na gumaka allazina na amku wanda kuka riya wato wato wanda kuke riya cewa abokan tarawa ne da ni a ibada ke ku kirawo su biyar ta udansu shi ko na ku gare ku duk da annukum ariyawa ku fada a sai ku kira su balamin su jibu lahum ba za su amsa musu ba yana mujibu ba za su amsa musu ba wajen Allah bai nan na su wajen Allah mun sanya mawubuɗan wato wato mun sanya wato mawubuɗan wato wani waji bai nan tsakanin su ai bayanan autani tsakanin gumakan wa biya da masu bauta musu mun sa musu wani waji mun auge su jahannama daga wajen waji na jahannama wato ya hali kuna ko kuma nuna kuna wato ana halakar da su biya cikin jami'an baki daya ko huwa min wa baqani bil fati ai ma'ana halaka
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواكبوها ولم يجدوا عنها مصرفا musulmai su ne kafirai sun ga Allah da wuta sannan ne sai suka fi kallon a nan wuta su waƙiwa masu afka mata ne ai waƙiwa ne su masu afkawa ne jiya a cikin ta a cikin ta walam ya biyu wato ba su samu musulman ai madalan makauta ba an haga bayanta ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل قوم masal wala kan salamna wallahi hakika mun yi bayani a cikin wannan alqur'ani ga nasu ga mutane mun musu bayani mun kulli masalin daga dukkan misali وكان الإنسان أكثر شيء da zala mun mutu ba to mun yi mutu misali mun mutu misalin kowane abu da yadda ilimin ku wa su wa kana insani shi dai wato mutum shi mai kafiri aksar shi in da zala ya fi kowane abu jayayya ai hukumata hukuma bil batil a cikin batili eh huwa huwa tamilu shi da ne ne maqulun min ibn kan almana abin da ya nufi wa kana jadul insani jayayyar dai mutum aksaru shay'in shi ne a kasara shay'in shi ne mafi yawan abu biyu a cikinsa wato mutum ya je yawan jayayya eh komai sai ya nuna wato shi da yana jayayya a ciki ko ya san shi ko bai yarda da shi ba وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب إذا wa ma mana Allah ba abin da ya hana mutane su ne kafiran maka ba abin da ya hana su an yi miki imani in ja'ahumul huda yayin da shirya sun yi musu shine alqur'ani wa yastaghfiru musu wa mughafara rabbahum wa tu ubangijinsu illa an ta'tihum sunnatul lawwalin sai dai wato sunnan mutanen farko wata zai ke musu ai fa'ilu ai sunnatul la ma'ana sai dai sunnan mutu zo musu ki ta zo musu ta zo sai dai sunnan mutu zo biyu a cikin ku wa hiya al-ihlaku ita ce halakarwa al-muqaddara mun kaddarawa alaihim wato gare su aw ya ce humul azab ay ya ce humul azab ko kuma azaba ta zo musu kibalan ai muqabalatan gaba da gaba wa iyanu da kurukuru ko huwa al-qatl shi ne kisa yau mabazin da ranar badar wato ai gashi nan wato an an an an gan su an karkashe su an gaba da gaba da su eh an gaba da gaba da su kuma an karkashe su da ba su rasu wato wannan za ta faru ba fi qira'atin wa fi qira'atin wato gulan mace ne zan kabila ai anwa annabi nan kubulan kenan wala ti hu ya ti hu mun azabu kubulan kenan uhu وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين eh ba ma aika wato manzanni sai dai suna masu albishirin ga mu'minai masu gargadi kuma wato da kafirai ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزلوا du'a wa'anda suka kafirci suna jayayya bil batil da ba da batili duk wani da fadin su suke cewa a ba asallahu bashara rasula wato wato wato wala hu da makamancin sa wato li yuzhidu bihi al haqqa dan su dargar wato da gaskiya biyu da shi ai wato dan li yuzhidu su qata duk zulmin da wato jayayya nan za su qata al haqqa gaskiya shine alqur'ani wattakhadhu ayati sun riƙe ayoyi na shine alqur'ani wa ma unziru da abin da aka yi gargaɗi aka gargaɗe su biyu da suna na daga wuta su da yin ko zuwa ai abin izgiri ya to ya abin da za a ke izgiri da su suka ɗauki wannan ayoyin da kuma tsoratar da su da ake yi sai suka ɗauke shi wato abin wa izgiri وما نزل من يوم ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت da يده da kuma na zama ai ba ɗaya mutum da da kansu daga wanda wato wato zikir liman zikira daga wanda wato aka wato tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa fa'ara da sai kau da kai an ha gabaranta wannan fiya kuma ya manta ma da mai dawo abinda hannunsa ta gabatar ai amina abinda ya aikata min al-kufr min al-kafirciwar ma'asi da sabo إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا wakara mu dai mun sanya da fari sabbata zukatan su an yabta huhu da da su fahimce shi ai mun ai ya famu da su fahimce shi da su fahimci alqur'ani ai bala ya famu da hu ba za su fahimce shi ba ba za su fahimci alqur'ani ba domin da zuciya za su fahimce shi to ita kuma zuciyar mun sa mata rigi a rufe take da fi azanihim wa qalam mun sanya kuma cikalan nauyi a cikin kunnuwansu fala yasma'unahu da ba su ji alqur'ani ba eh wa in tad'uhum وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلا wala to an kai kiran su zuwa ga shari'a to ba za su shiri ba idan ya to ai bil ja'al da sanya wannan almasura abun ambato wato ba za su shiri ba abadan har abada وربك الغفور ذو الرحمة ubangijin ka shine mai yawan gafara ma abuso wato rama لو يواعدهم بما كفروا لأسهل لهم العذاب kaga wato nan ya yi da ubangiji zai rike su fi duniya a duniya da abin da suka aikata da ya gaggautar da azaba da zai fiya a duniya فلهم موعد لن يجدوا من دونه mau ila bari dai wato ma alƙawar ta gurin alƙawar ya tabbata gare su hu yawmul qiyamati wato shi ne ranar alƙiyama eh lan yajidu min duni maw'ilan ba za su samu mafaka ba min duni ko ba bayan ranar alƙiyama ba inda za su gudu su je su tsira وتلك الطريق هلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم mau ila wajalanka alƙaryu ai ana nufin ahalin alƙaryu kamar adawa da samudawa ko ga yiri na da wurin su a halagnahum mun halakar da su lamma zalamu yayin da ai kafaru su da kafirce wajen Allah ne muhulaki yin ma'ida muka sanya wato ma'alƙawarta wadda hasali hilakin saboda halakar da su وإن قال موسى لبشره لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو مجمع da kuma wato wancan ka tuna iskala Musa yayin da wato Musa ya faɗa huwa ibn Imran shi ne Musa ɗan Imran yayin da ya faɗa ni fatahu da yaran sa Yusuf bin Nun Yusuf ɗan Nun kana ya tabi ya zama yana bin sa waya hakun hoye masa hidima waya hudu minhu ilma ya karɓi ya riƙi ilmi daga gare shi yake da shi to la abrahu ai la azalu ba na gujewa asirin ina tafiya hatta abin da mujma al-bahrain har dai sai na kai ma ɗauko biyu guda biyu ai mun ta tsaba haroro ma da kogin ruwan wa ba harfazi da kogin farisa min ma ya lil masharika daga abin da yake bin wato mahuda rana ai almakanin jami bigirin mai tarewa da zalika ga wannan a amje ko kuma in shuɗe hukumar zamani ai da hana zamani da wila wato mai tsayi fi bulugi shi wato sassa in ba'u da in yayi nisa فلما بلغ مجمع بينهما نسيا ما فجعل سبيله في daga بعض ma to falan ma balaga majma'a bainihim ma yayin da suka kai matattarar bainihim ma wato ma matattarar bainihim ma tsakanin su ai wa'annan kogi guda biyu na siya huta kuma sai suka manta wato kibozi ai na ce yushu hamlahu yushu sai yushu sai ya manta wato hamlahu daukar kibon eh inda rahil yayin da za su tafi wanda ce musa taskehu shi kuma annabi musa ya manta ya tilatar da shi fatta hazal hudu sai wannan kibiyar isa bi lahu ta farkin ta bil bari a cikin wato koge ai ja'alahu wato ja'alahu ya sanya kogin sarama wato rami bi ja'al lahi da sanyawa Allah ai mutura sarri misali rami huwa shakku shine tsaga a ɗauri mai tsayi la nafaza lahu da babu zarcewa gare shi wa zalika wannan kuma annan Allah cewa Allah ta'ala amsaka anil hutu yin jami'al ma'i Allah ya riƙe wato kifin wato gudun ruwan وذلك وانا قال الله تعالى سوى الله تعالى امسك عن الهوت جري الماء يا ريكي وتجد الوا da kifo kan jaba an sai yanki an da baranta fa bakiya sai sai kalku wata kamar taga eh lam yalta in bai hade ba wajama da ya san da dai ba ta to abin da yake kasan da mu ga gare فلما جاوزا قال الفتيح آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ba نصبا karan ma jawaza yayin da suka wato shige suka tsallake dalikan makan bantanan ka buge da sayar da tafiya ila wakil da daji zuwa wakil wasu cin abincin rana wato ya wakil da daji zuwa cin abincin rana min sani yamin daga wato yini na biyu kala musa sai annabi musa ya faɗa da fasahu ga yaron shi ne yusuf yace atina gada ana kawo mana abincin mu kuwa ma da ukalu a wani nahari shi gada u shi ne abin da ake ci farkon yini kama abincin rana kenan lakalla kila ni sabar na haza da sabar wallahi hakika mun haɗu da wahala cikin wato wannan tafiya ta mu ai sabon wahala mun tulu samu wasu ko ba da samu ita wahala ba da mujawa da bayan wato sun tsallake wa tsanansa waje ne قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت sai ce a ra'ayi ta sun kaga ni ai talaba haka faɗaka ta wato ka faɗaka iz awaina ila saharati sai yusuf bin nun ya gaya wato shi annabi musa yace to ka faɗaka wato yayin da wato muka taro zuwa ga wannan fa wannan dutsen fa lizalikal makan a wannan gurin da muka zo muka zauna to fa inni wasikal huda sikul huda to ni ga manta wannan wato kifin a nan wajen وما أنسانيه وما أمسيه إلا الشيطان أن أذكره ba wanda ya mantar da ni wannan kifin sai dai wato shaitan shi ya mantar da ni an azkurahu daga wato tuna ji badul istimani واتخذ سبيله في البحر عجبا wata hara sabilahu shi kuma wato ya riki wato tafarkin su shi wannan wato kifin ya riki sabilahu tafarkin su bil bahar a cikin kogi ajaban wato mai ban mamaki eh ai ya ta'ajjabu min Musa wa fatahu Musa da yaran su suna mamaki shin ya da wato kifin nan wato ya shiga wato wannan ya fita ya tafi ya je shiga ruwa lima ta kaddama bayanin saboda abin da bayanin sa ya gabata قال ذلك ما كنا نبغ kana musa to da yusuf ya gaya masa to ya gaya masa gashi babu wannan kifi ya manta wannan sanho a can sai ya yi wasu musa a nan musa ya gaya wa yaransa yake cewa zalika ai faɗin wani huta wato rasawar wannan kifi to zama kunna lambi shi ne abin da dama muke nema eh fa innahu alamatu shi alama ce da zagaye mu ala wujudi man nadlubu abu ta samu wanda muke neman sa dama an ce idan muka kawar da wannan kifi a cikin sango to duk inda muka rasa wannan kifin to daga can da daga inda muka rasa wannan kifin to a nan wanda muke nema a nan yake فارتدا على آثارهما ba قصصا fatar da dai ai rage a suka dawo ala asali ma bisa gurabun su ai ya kusa ne haka suka suna bibiyar su wato bibiya ai fa aka ya sakarata sai suka zo wato wajen wannan fa'in suka wato suka tayi suka manta wannan kifi فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا kowace da da suka zo wajen wannan bawa wannan bikan fa sai suka samu bawa daga cikin bayan mu shine hijiru ataynahu rahmatan mun ba shi wato rahama min indila daga wajen mu nubuwatan annabta kenan tun kaulan a wannan ce ko wulayatan ko kuma a wurin taka aka ba shi bi akhar ce wannan can wa alaihi aktharul ulama ul aktharul ulama'i mafi yawan malamai suna kan cewa wato walitaka aka ba shi wato ba annabta ba eh wani suna ce an labda amma mafi yawan malamai to sun tafi cewa hajjar wali ne ba wa daga cikin bayan Allah wa'annan ya وعلمناه من لدنا ilma علما mun sanar da shi wato ilmin wato ilmi min ladunna an yi kiballa daga wajen mu to kaga wato wace wali ne bawan Allah ga abin da yayi wato idan aka dauko kisa hallur aka ga irin da suka yi da nan Musa kuma aka ce wannan bawa wali ne fiye ita akan me matsayin matsayin wato wali kuma waliyin ma wanda yi wannan abin da ya yi ba waliyin al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ne tunda al'umma mazana sallallahu alaihi wasallam wato sun fi kowace al'umma haka nan ma wato malaman su sun fi kowace kowane malaman kowace al'umma haka nan ma waliyan su sun fi waliyan kowace al'umma eh domin mazana ya cewa ulama wa ummati ta anbiya ibni isra'ila malaman al'umma ta kuma annabawan bani isra'ila ne to sai ka duba ka ga irin yadda ake muƙabala ita ce yau za mu ta faɗa a cikin abin da ya gudana tsakanin su da shi da annabi Musa eh abubuwa masu ban mamaki ya gudana tsakanin su da yawa abubuwa wanda kamar yadda za mu zo nan da mu faɗa abubuwan da shi ya gaya annabi Musa da abin da annabi Musa ya gaya masa eh shi ne ce ilmin din nan mafulun sani mafuli ne na biyu shi ilmin ai ma'aluman abin sani ne wal mugayyaba ce da cikin abubuwan da aka fakar da su inda ba a san su ba gaibu ne to ubangiji yake to shi mun sanar da shi sarawar buhari buhari ya rawato hadisi hadisin wanda musa cewa musa kama hadima wata rana ya tashi a cikin wato jama'arsa hadima yana mai hudba fi bani isra'ila a cikin bani isra'ila fasu ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a alamu wani mutum ne wato a cikin mutane wane ne ya fi kowa ilimi faqala faqala sai Allah Musa yake ana na fi kowa ilimi to fa aka ballahu alaihi sai Allah ya rarauka wato ga annabi Musa in lam yurda ilma ilayhi don bai mai ilmi zuwa gare shi ba fa wahallahu ilayhi sai Allah ya wahayi zuwa gare shi yake ce masa inna ni abdan wato ina da wani bawa duk majma alba bi majma albahrain a matattarar kogi guda biyu ko a alamun din ka ya fi ka ilimi eh tun da dai ka ce ka fi kowa ilimi to ka je ka yi shi ya fi ka ilimi eh kalin musa sai nan musa ce ya rabbi ya ubangiji fa kaifa li bihi ya zan haɗu da shi kala sai ubangiji ya ce mata ta ahudu ma aka hutar ka ɗauki shi tare da kai ta tsalhu ka sanya cikin muktalin a cikin sanwo eh fa haisu ma fa kasar huta dukkan da ka rasa wannan kifi to fa huwa samma to shi wannan bawa wato anan zaka same shi da dama shi wannan kifi wato ya sanya shi a cikin sanwo aka ce wannan kifin duk lokacin abinci wato shi kifin suke ci to kuma su ci kifin lokacin da suka kuma samun lokacin abinci suna duniya za su kuma ci sai su zo su kuma ci da yadda yake haka kuma za su same shi eh abin da suka ci ba za su ga wato in suka da za su ci ba za su ga komai ba za su ga wani abin da suka dauka a ciki ba to sai ubangiji ya sa masa ya sa musu cewa wato wannan kifin idan an rasa wannan kifin shine alama ta wato inda za su samu wannan wato bawa nasa eh duk inda suka rasa shi to shi kenan to shine sai sai sai sa aka hutan annabi Musa sai ya riki wato hutan kifi faji ana ya son ya cikin misalin a cikin sauro sun man talaka sai ya tafi wani talaka ma hu fata mu yaron su sai ya tafi tare da shi yushe ubin nuno yaron nasu shi ne yushe ubin nuno hatta aka yi saharata suna cikin tafiya neman wannan bawan Allah har da suka zo wajen wannan dutsen fa wanda a rubuta kuma suka ajiye kawo yanzu ma'ana suka kwanta kenan fana ma suka yi bacci wanda rabar hutu tilmittali sai wannan kifi ya rawa tilmittali a cikin wannan sanho ya buga nan ya buga nan fasara da sai fita minhu daga sauha fasa kada filma sai fada cikin ruwa fatta fara sabila sai ya rike hanyar su filma a cikin wato ruwa tarabar wato kamar wato rami wa amsaka Allah an alhudu jariyatul mai Allah ya kama gudun ruwan an alhudu da kifin eh fasara alaihi wasallam daki sai zama masa kamar wato taga falan masai kaza yayin da wato annabi Musa da yaran nasu suka farka to nasiya sahibu sahibu shi wato shi wato da ce sahibu shi abokin tafiyar mu zaki ne yusuf sai ya manta an yi hubirahu ya ba shi labari bilhudu da abin da hura ta wannan kifi yake ciki fantalaka sai suka tafi baki ya sayo ruhura sauran yinin su wannan lati ma wato da kuma sauran daren su ma'ana suka yi suna tafiya kuma suka kwana suna tafiya hatta idza kana min al-galati har yayin da suka kasance wato gari ya waye a washe gari ana musa sai annabi musa ya faɗa ni ba ta ga wato yaron nasa yusuf yace atina gada ana kawo mana abincin ranar mu wanda muke ci eh ila kauli ya zuwa wato karshen wato magana eh wata hawa sabilahu wato har zuwa inda Allah yake cewa wata hawa sabilahu shi kifin ya rike sabilahu ta farkin sa wato filban a cikin kogi a jaban mai ban mamaki kala sai yace wa kana lil hutu sarabar rani ya tabbata lil hutu bi kifi wanda Musa wani fatahu a jaban abun mamaki kuma ya tabbata ga Musa da shi da yaransa eh da ya rawa ya tashi ya fita shi kenan sai ya tafi inda ya tafi Allah ya kame wato ga ramin da kifin ya shiga cikin ruwa da ya shiga cikin ruwan to Allah kuma sai bai haɗe wato bai haɗe wato ruwan ba yadda ya shiga ga shi na rami zururu kamar taga wato ga inda ya shiga to domin anan Musa ya dawo wajen da shi da yaron nasa suka ga babu kifi a sanho to suka zuba sai suka ga inda kifi ya ya shiga to kuma dama shi ne alamar cewa inda suka rasa kifin to a nan za su sami shi wannan bawa na Allah shi ne haziru. Wasu yau kuma karatun na zafi muke, a rubun da musu mun sha na sai kai sallah ta da da adalci shi musu kai sallah ta ma Allah ba su na da wani lafiya na yanda su sanna Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya da Allah su ke bin sama Allah mata albarka. Karan mallan shi ne su Allah. Sun yi sun suna ta baraka ta Allah ya kare mu. Allah ya amma dukkan bukatun mu. Da nufin mu da shari'a Allah ya da shi ta. Yau da zama halin Allah ya masa bukatun. Masu kawai suka yi wa wasu ya kuma ma'adda Allah ya masa bukatun. Sai salatul fatih.
فاتحة صلاة الفاتح
وانت صلى الله عليه وسلم يا همة الشيطان
آمين فاتحة